أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah yau litinin yau talata shidda da watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 28 da shi wata na uku shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba cikin karatun littafin mu mai albarka makama ta badi'u zamanul hamzani mai rasuwa 402 Allah mushi rahama da jin kai adabi na larabci zan mu tashi a mukama ta almuqamatu rusafiya mukama ce ta 30 mukama ta rusafiya ita ce ko a ba ita bace ba ita bace ta baya ta 29 kai mukama ta hamdaniya darasi ne na nawa 32 darasi na 32 kenan mukamatul hamdaniya al-imam yake cewa mukama ta hamdaniya haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa hadarna majlis saifud daula ibn hamdan yawman nan gurin don saboda an kira shi ibn hamdan shi yasa aka nasabatar cewa hamdaniya yake cewa kamar da can ba ina ga akwai mukamar da ban yi ina cewa in yi tunatarwa a kanta al-iraqiya wannan ba ita ba nawa yawa al-aswadiyya al-aswadiyya don saboda ita ma a cikin ambatatta an ambaci al-aswad nasaba ta ne zuwa ga al-aswad wata dama mukama ya nasaba ta zuwa ga mutum ko ya nasaba ta zuwa ga gari ta ba iraqiya mun ga an nasaba ta zuwa ga garin iraq ne yake cewa hadarna majalisu saifud daula mun halarci majalisin saifud daula ibnu hamdana yawman ibnu hamdana yawman wata rana kenan yake ce yawman wata rana hadarna majalisu saifud daula mun halarci majalisin saifud daula ibnu hamdan sarki ne wa kad urida alaihi farsun an bujiro mushi wani doki shi sarki muna zamana a cikin majalisin sarki a hada sai aka kama sarki wani doki yace wannan doki mata ma tarakkal ainu fihi tushil duk lokacin da ido ya kura mushi ido tushil to mutun zai sabke idan shi kyan wannan dokin daga ka kalle shi zaka sabke idan ka yace falazhatul jamaa yace sai jama'a suka kalle shi suka kalli wannan dokin wa ƙala saifin daula sai saifin daula sarki yake cewa ayyukum a hasani fatawa cikin kuwa ya kyautata siffar dokin nan ja'artuhu silatuhu ni zan bai zan bashi shi kyautar shi duk wanda zai faɗi mini siffar dokin nan ya ce shine mai kaza shine mai kaza ya siffanta shi mun san cewa waƙin laraba na daga cikin abin ga insu siffanta dawakansu da siffan karaƙummansu da abin hawansu to ya ce duk wanda ya siffanta mini dokin nan yadda yake to dokin na bashi shi kyautar shi asila ita ce kyauta fa kullum jahu da jahadahu kowa sai ya ta kokarin shi wa bazala ma indahu ya bada abin da ke gare shi na fasaha wajen siffanta dokin nan fa qala ahadu khadamihi daya daga cikin yan hidimar sarki yace aslaha Allahu al-amir Allah ya gyara sarki kamar yadda magana ce da Allah dade da ran sarki yake cewa ra'aitu bil amsa rajulan jiya da barece na ga wani mutum ya da'ul fasaha bina alai yana taka fasaha da takalman shi fasaha shi taka tama yake abin nan ba na ga wanda ma'ana in aka ce a kawo shi zai siffanta dokin nan wa taqiful absaru alai idanuwa duk suna tsayuwa akan wannan mutum yas'alun nasa yana roƙon mutane yana bara amma duk da wannan fasaha ta shi wa yasqil yasa ana shayar da shi da ke wannan ɗebe tsammani barar da yake da roƙon da yake ba a bashi yace walau amara al-amiru bi ihdarihi lafaddalahum bi hadarihi da sarki ya ba da umarni a halarto da shi to da ya ba da farala da halartattar jawabin shi bi hadarihi shine halartaccen jawabin shi halartacce ba da amsa shi qala safa qala sayfu daula sai sarki yake cewa alayya bihi fi hayatihi a kawo mini shi a cikin siffar shi yadda yake mutuna a kawo shi fadar al-khadim fi dalabihi sai wannan yan hidima suka tashi al-khadim shine jam'i ne na al-khadim al-khadim yan hidima sarki fadawa da yawa ba ɗaya ba biyu sai suka tashi duk suka watse neman wannan mutum da aka ce jiya an gan shi a gari yana bara amma yana kumshe da fasaha sun maja'uli lokaci bihi a cikin wannan lokacin suka zo da shi zaba da hada mun sansa da cikin umarnin sarki nan da nan aka gashi wannan mutum an zo da shi walam yi ulimuhu bi ayi halatin du'iya ba su gaya mishi ba cewa dan me yasa aka kirayo shi shi wannan mutum kawai dai sun ce mu je sarki yana kiranka sun makuri ba sannan aka kusantar da shi wasu duniya aka kawo shi kusan sarki wa hawa fi ɗimraini yana cikin ciccirarin tuhahin shi guda biyu kada akalar daharu alaihima zamani ya cinye wannan tuhahin nasu yau da gobe ta sadu sun ciccire wa shariba zamani ya cinye su ya shanye su salo ne na magana ma'ana sun tsuha yau da gobe ta sa sun tsuha wahina hadara simada lokacin da wannan mutum ya halarto da sahun jama'a ya shigo cikin sahun jama'a dan sarki ya sa jama'a sun yi sahu a siffanta dokin nan wannan mutum lokacin da ya shigo cikin jama'a lasamal bisada lasamal bitatsa kawai sai hudda wangakin shinhuda sai jijjuye shinhuda ga sarki ma'ana ana nuhin cewa ya yi haka ne don saboda girmama sarki kinaya ce akan girmama sarki da ya taho wa waƙafa sai ya yi tsaye wannan mutum faƙala sai saifin daula sai saifin daula yake cewa ma'ana kama al'ada ta mutanen guri da ya taho an so ana ba ma sarki girma shi ma da ya taho wajen shinhuda ya ba sarki girma ta'aziman lil malik wa maqamihi dan girmama sarki ne da matsayin sarki faqala saifud daula sai sarki yace balagana anka arida yace wata fasaha bijirara labarin ta yazo mana gare ka ma'ana fasahatun arida fasaha mai bijirawa labarin ta yazo mana gare ka fa arida ha bijiro mana ita inda mu gani fi hazal farsa cikin wannan doki ka zuba fasaha kawa wasu fiye da siffan tashi faqala sai ke ce aslaha allahul amira Allah gyara sarki kaifa bihi qabla rukubihi wa subusubihi yaya za a yin sun fatta shi bayan dokin ban haushi ba ban yi zabura da shi ba nayi sukuwa wa kashfa uyubihi wa guyubihi yace ban yaye ba ai babbukan shi dokin wannan da kuma abin da yake boyayye na dokin dokin da ban gane ba aibin shi ban hau ba na san meye lalata shi meye kokarin shi menene boyayyen lamarin shi tana yiwa yana da wani mugun hali wanda a kallo haka ban gani a balle in siffanta shi faqala sai sarki ce ir kabhu haushi kawai farake bahu sai hau doke nan wa ajrahu yayi ta sukuwa da shi sun maƙala sannan sai ke cewa koma wayi ya sabka daga dokin sun maƙala sannan sai ya ce asalaha Allahul amira Allah jikansa Allah gyara sarki mutuwan munura da kyau daga nan gurin zai fara siffanta doki yace huwa dawilul uznaini shi mai tsawon kunnuwa guda biyu ne qalilul isnaini mai karancin abu biyu ne wasi'ul mirasi mai yalwar abu biyu duka zai fassara su da biyu da uku da hudu da tara duk zai bayyana su wasi'ul mirasi kuma mai yalwar turke ne gurin da ake abin nan kin mai yalwar wannan ne kai mahutar kashi mahutar kashin shi mai yalwa ce layyin salas mai tabshin abu uku ne galizul akru'i mai kaburin saki ne kwabri ne gamidul arba'i nan gurin mu nura da kyau duk a cikin kalma ta farko idan ya faɗa abin ya faɗa shi ya bayyana shi kyarara to kuma mai bi mushi sai yake na ya faɗi lissa ya faɗi kilgo kaga nan gurin aka ce huwa dawilal uznaini qalilul isnaini wasi'ul murasi layyinus salasi galizul akru'i gamidul arba'i shadidun nafsi latiful khamsi dayiqul qalbi raqiqus sitti hadidus sam'i galizus sab'i daƙiƙun lisani aridu samani madidu dul'i kasiru tisi'i wasi'u shajari ba'idul ashiri har zuwa ƙarshe yake cewa galizal gamidul arba'i ko mai rumtsatsan abu hudu ne shadidun nafsu mai tsananin rai ne ma'ana yana da yana da zahir rai in aka zaburar da shi yana zabura da ƙarhi latiful khamsi mai tabshin abu biyar ne dayyikul qalbi ko mai kuncin zuciya ne ma'ana yana da zabura yana da zabura yana da kin mutane shine mai tsumcin zuciya ba kowa yake yarda ya taba shi ba raqiqu sitti mai tabshi mai kalan kalan kin abu shidda ne hadidu sam'i mai gazahin gani ne yana da gani sosai kaihin gani galizu sab'i mai kabrin abu bakwai ne duka lisanin nan gaba zai warware su daqiqul lisani mai tabshin halshe ne aridu samani mai fadin abu takwas ne madidu dul'i mai fadin haƙar ƙurra ne kasiru tisi'i mai gajerun ruwan abu tara ne wasi'u shajari mai yalwar itaciya ne ba'idul ashari ko mai nisan abu goma ne ya akhuzu bisabihi yana amsa mai yin iyo a busan shi wanda ya hau busan shi wa yudliqu birramihi kuma yana sakin wanda ke mashi a busan shi yadla'u bila'ihin yana bayyana bila'ihin da abu mai haske wa yadhaku an qarihin wa yadhaku yana dariya an qadihin gami qarihin gami da halshen shi gami da hakoran shi alqari shine asinnu hakuri yajizzu wajhul hadidi yana cira wajhul jadidi fuskar kasa yana cira kasa ma'ana yana taka kasa da karinan aljadid yana nihin wajhul ard kawai bi madaqil hadidi kaga yujuzzu wajhul hadidi jadidi bi madaqil hadidi bi madaqil hadidi da abun tono na ƙarhe yuhdiru yana yin gaugawa kalbahar kamar teku izama ja in yayi kunha wasailu kamar magudanar ruwa mai tahiya zarmu iza haja lokacin da ya tashi faƙala saifin daula sai saifin daula yake cewa laka alfarsu mubarakan an baka dokin nan Allah sa maka albarka cikin shi faƙala sai yake cewa la zulta ta akhuzul anfasa baka gushe ba kana ɗaukan lunhashi yana nihin ɗaukan lunhashi a nan gurin shine yawan magana kasa an yi yawan magana ya ce wata manahul afrasa kuma kana ba da kyautar wannan dawakai nan kuma yaban sarki ne shiga sun man sarrafa sannan sai ya tahiye shi wannan mutum wata bitu kaga duka sun kasa cinye dokin shi ya zo ya cinye dokin ya tahiye shi ya ce wata bitu sai na buwan nan mutum wa kultu sai nake cewa laka alayya ina da alkawali gari kama ya liku bi hazal farsi min khal'ihi abin da ya dace na wannan doki min khal'atin na abin da ke na abin ga shi na sirdin shi abin da ya kasance na sirdin ne yana nihin sirdin dokin da lizamin shi na ɗau nauyin zan baka shi tunda an bashi doki haka nan a tsiraice ce na ɗau nauyin zan baka sirdin doki da lizamin shi in fasarta ma wasarta in ka fassara mini abin da ka siffanta kin nan siffanta ka ni ban gane me kake nihi ba faƙala sai ke cewa sal amma ahabu ta tambaya duk abin da ka ga dama faƙulta sai nake ce mishi ma ma'ana ba idul ashari me kake nihi da cewa me nisan abu goma ne faƙala sai ke ce abinda nake nihi ba idun na zirana da nisan gani wal haɗai kuma da tako in an yi ta in zai yi tako wajen sukuwa kafa shi nesa yake aje ta wa a alin lihiyeni kuma da tsakanin gemunan shi guda biyu suna da tsawo wa ma bainal waqabaini da abin da ke tsakanin mashigar idanuwan shi guda biyu kofar idanuwan shi guda biyu wal ja'irataini da kuma mazaunan shi da mazaunan shi suna da kabu suna da faɗi haka nake nihi wa ma bainal gurabaini da abin da ke tsakanin cinyoyin shi guda biyu wal minkharain da kuma kohoyin hancin shi guda biyu wa ma bainal rijlain da abin da ke tsakanin kafafuwan shi guda biyu wa ma bainal manqib da abin da ke tsakanin cibiyar shi wasifaki da abin da ke tsakanin hwata shi ta ƙasa hwata ta ƙasan shi ba'idul gaya fi sabaki ko mai nisa ne a wajen tserere kenan nan gurin abubuwa guda goma cib da yace ba'idul ashir ya zano mishi sai yace su nike nihi to sarki mai yiwa ya gane shi yasa bai tambaye shi ba fa qultu sai nake cewa la fudda fuka ka Allah zub da haƙu bakinka fa ma ma'ana qauluka miye ma'anarka wannan magana ce suna faɗin ta idan mutum yayi mugun abu sai a ce faddala Allahu fahu Allah zub da haƙoran shi in kuma yayi abin kirki ya ce la fudda fuka ka Allah zub da bakin haƙoran bakinka nan yake cewa kasira tasi da kake cewa mai takaitattan abu guda tara ne mi kake nihi kala sai ke cewa kasiru sha'ara yana gajerun gashi gare shi kasirul udura kuma mai gajerun haratu ne harcen shi gajeru ne tunda na hau na gani kasirul asibi kuma mai gajeren wannan ne icce ne iccen jikin shi ne al'asib asibun nahal icce na dabino to amma na nan kasisuwan da ke jikin dokin kasirul adudaini kuma mai gajerun ruwan damtsi ne guda biyu ne kasirul rusugaini kuma yana mai gajejen ruwan wannan nan ne ake ce ma wannan zira'i na farko wannan damtse rusugaini kuma nan zira'i bainar rusug tsiyar hannu ya ce kasirun nasa kuma mai gajarje ruwa jijiyar da ake ce ma annasa ne annasa wata jijiya ce jikin dabba sananna ce kasirun zahar kuma mai takaitaccen baya ne ba dogon baya gare shi ba kasirul wazifi kuma ya ce mai takaitaccen mahaɗar zira'i ne da ƙwabri zira'i da ƙwabri nan gurin ƙinshi takaitacce ne ba mai tsawo ba ne ya ce faƙurta sai nake cewa lillahi anta Allah ne masanin sha'aninka ba ma'ana ƙaulika to mai ma'anar da kake cewa aridu samani mai bujirarren abubuwa takwas ne nan shi kuma mai tambaya ya faru mushi daga abin da ya ƙare daga shi ɗaya biyu uku da biyu da hudu da kaza shi kuma ya kama mushi daga goma ya ce aridul jabha ina nihin mai faɗin goshi ne aridul warka kuma warki kuma mai faɗin in mazamanai ne aridul sahawa kuma mai faɗin abin nan ne mai faɗin gurin zama ne inda ake zaman shi aridul katif kuma mai faɗin tafuffuka ne aridul jamb mai faɗin haƙarƙira ne aridul asabi kuma mai faɗin jijiyoyi ne aridul balda kuma mai faɗin ƙirji ne aridul safatul unuki kuma mai faɗin fatar wuya ne fa qultu ahsanta na cika kyautata fa ma ma'ana qauluka mi kake fadar ka da kace galizu sab'i me abun nan kabrin abu bakwai ne qala sai ce galizu zira'i ina nihin me kabrin zira'i ne galizul mihzamin kuma me kabrin abun dauri ne abun daurin shi na gurin dauri nan gurin da ake daure doki nan a sa igiya gurin nashi shi mai kabri ne galizul ukuwa wannan yana da abin nan kalmomi masu wahala dole mutum in ya bukata ya je sai ya ƙara bibiyar karatuttukan ya rika sa alamar bakin kalmomi tana da bakin kalmomi galizul ukuwa kuma ya ce yana da kabirin mabijirar wutsiya ne yana da kabirin mabijirar wutsiya maɓuɓɓugar wutsiya inda wutsiya shi ta ɓuɓɓugo kabri ba wutsiya bace mai kabri inda ta ɓuɓɓugo guri ne mai kabri galizu shawa kuma ya kasance mai kabirin abin nan ne mai kabirin hata kai ne mai kabirin hata kai ne wannan a cikin qur'ani da Allah madauki naz'atul lishawa kaga mai fata fata kai ita ake ce ma ashawa galizu rusigi kuma mai kabirin mai kabirin abin gane a rusigi nan gurin mai kabirin damtse ne yace galizu zira'i mai kabirin zira'i ne baya ne na goma galizul fakhizaini mai kabrin cinya guda biyu ne galizul hazi ko mai kabrin baya ne qultu sai nake cewa lillahi durruka Allah ne masanin mabubbuga iliminka fa ma ma'ana qaulika miye ma'ana fadaka raqiqi sitti mai tabshin abubuwa guda guda shidda ne qala sai yake cewa ina nihin raqiqul jafani mai tabshin abunga mai tabshin gira ne raqiqus safila kuma mai tabshin wuya ne asafila shine al'unuk raqiqul jahafala kuma mai tabshin wannan lebo ne mai tabshin lebo ne shafatai ne raqiqul adim mai tabshin hwata jikin shi ne raqiqu alil uzunain kuma mai tabshin saman kunnuwa ne raqiqul urdataini kuma mai tabshin dabara wannan ne dabara wuyan shi dabar wuya shine al'urda al'urda guda ɗaya al'urdaini kuma guda biyu da nan kinshi da nan kinshi masu tabshi ne fa qulta sai nake cewa ajarta ka kyautata fa ma ma'ana qaulika kamar da yake cewa jayyid ajarta ka kyautata ka zo da abu jayyid fa ma ma'ana qaulika me ma'ana fadakka latiful khamsi mai taushin mai tabshin abin nan abu biyar ne arraqiq shine mai kalan kalan latif kuma mai tabshi abu mai tabshi fa qala sai yake cewa abinda nake nihi laɗifu zauri mai tabshin tahiyar dare ne a zauri ita ce a sairu shadid tahiyar dare mai tsanani laɗifu zauri mai tabshin tahiya ne ta dare laɗifun nasiri kuma mai tabshin nama ne wanda ke cikin ƙofatan shi an nasaru da sun ba da sadu ba kuma ba nasaru ba wancan na dabba akwai dabba yake ce ma an nasaru wannan ni take da suna na'am yawwa meke meke annasar ana ce mishi annasar to ba shi ba latifin nasar mai tabshin naman da ke cikin kofato ne latifin jabha mai tabshin goshi ne latifin rukuba mai tabshin gwiwoyi ne latifin ujaya kuma mai tabshin abin nan mai tabshin bargo ne bargon da ke jikin shi mai tabshi ne Allah tan tafi min al-ihabi bi bi menene wala asbin wala asbin al-ujaya faƙultu sai nake cewa hayyaka Allah Allah gaishe ka fama ma'ana ƙaulika me ma'ana faɗaka gamidul arba'i mai limtse abu hudu ne ƙala sai ke cewa gamidu a alil katifaini mai limtse saman kafaɗin shi ne guda biyu gamidul murfaƙaini ko mai limtse tafufukan shi guda biyu ne gamidul hijabaini gamidul hijajaini ko mai limtse mabubbugar mabubbugar abin ga shi ne mabubbugar wannan gira mabubbugar gira inda gira shi ta hoto wannan ta jikin ido ba wacce ta sama ba inda da hausa kawai duka gira ake ce musu amma da larabci da wani yaran daban ta ido daban wannan tana ta sama daban ya ce gamidul shaza kuma mai rumtsatsen kashin kashin damtse ne kasisuwan da ke jikin shi na zira'i faƙultu sai nake cewa ba ma ma'ana ƙaulika me ma'ana faɗaka layyunin salasu mai tabshin abu uku ne ƙala sai yake cewa layyunin mirda ga taini mai tabshin abin da ke tsakanin wuyan shi ne da kuma jijiyar wuya abin da ke tsakanin wuya da jijiyar wuyan shi mai tabshi ne layyunul urfi kuma mai tabshin ɗabi'a ne layyunul inani mai tabshin ragama ne qultu sai nake cewa fa ma ma'ana qauluka me ma'ana faɗaka qalilul isnani mai tafshin abu guda biyu ne kala sai ke cewa qalilul lahamul wajhi mai karancin naman huska ne qalilul lahamul matanaini mai karancin naman baya ne a nan gurin in mutum ya ga zai ga wasu abubuwa can baya suna in mutum bai sa nura ba da kyau zai ga cewa kama akwai tubka da warwara can a can gurin baya an siffanta shi da cewa mai hwaɗi ne ko mai kaza nan kuma an ce mai tabshi ne babu cin karo dan ya kasance mai hwaɗi ne mai kabri kuma a nan gaba an siffanta shi da tabshi wani guri kuma a siffanta shi da kaza duka siffofin zaka ga ba cin karo da juna kuma dokin aka hada ya hada wannan siffofin doki ne mai kyau qultu sai nake cewa famin aina mambatu hazal fadli daga ina mabubbugar wannan farala take kala ma'ana kai na ina ne kala sai ke cewa mina sugurul umawiya ina daga kofa ta wannan umawiya bani umayya daga can nike nisba ce zuwa ga bani umayya wal biladul iskandariya garin mu kuma garin iskandariya ne abul fatah iskandari ne fa qultu sai nike ce anta ma al fadli ma hazal fadli kai tare da wannan farala da Allah ya baka ta ilimi to ardidu wajhaka li hadha al-bazl kake bijirar da kanka ga wannan kyauta kake roko wajen sarki ga annan ilimin da Allah baka fa an sha'a yaqulu sai fara yana cewa sahib zamanaka jiddan inna zamana sakhifu da ilhamiyata nisyan wa ish bi khairin warifi wa qul li abdika hadha yaji'una bi ragifi yace sahib zamanaka jiddan ka ima zamanin ka bauta sosai zamani ka nuna mishi kai ma wawa ne inna zamana sakhifu zamani shi ma wawan ne da ilhamiyata ka bar hamiyya eh me me wa zai ga mana hamiyya hamiyya kamar ta'assubanci da haushi ka bar yin jin haushi nisiyan da mantuwa wa ishbi khairin ka rayi da alkhairi wa rifin kuma da damuna wa kulli abduka ka gaya ma bawanka ha za ya ji una bi ragif wannan zai zo mana da gurasa bawanka in ka aika shi ka sa shi cewa ya zo maka da gurasa kenan abin da ya sa zamani ne juya shi kai shiga haka haizo yake roƙon sarki yana bujiro da fasaha shi don neman kyauta a wajen sarki nan gurin yan uwa yana da kalmomi masu wahala sosai dole mutum sai inda har mutum ɗauka ne yake yi inda har mutum ɗauka ne yake yi na matsayin ya ɗauke shi matsayin ɗaukan karatu ba matsayin kawai ya ji ba ya wuce dole sai mutum ya rika muraja'a shi sai mutum ya rika muraja'a inda bai ji ba ga sauti nan yana ji mutum zai kara jin abin da ake nihi da kaza kaza ne abin da ake nihi da kaza kaza ne amma matakar dan wannan jin ne kawai mutum ya wuce ya tafi sai dai inda ma mutum ya yi ta amma ba zancen mutum ya ɗauka ba a haka kawai ya wuce shi kuma gobe ba ba leƙawa su wannan littattafai ne wanda dole da kaki da kaso sun kasance abokanka ba dare ba rana muraja'a su da mutaba'a su duk wanda bai mutaba'a wannan ya san cewa banza yake ma a wajen karatuttukansu da su da su shu'ara'ul jahiliya da su muqamatul hariri da sauransu duka littattafai na luga da ake karanta a karatun zauri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara na gaba zan mu tashi mukama ta 30 gobe kenan gobe ma mukama ce zan mi mukama ar-rusafiyya insha Allah ta'ala